الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله دي هدو غواتن jumadal ula hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya muwafaka da ashirin da shida da watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar shi gaba karatu na lamiyatul af'al darasi na ashirin da uku to idan ba manta muna nan cikin babu abniyatul masadiri babu da yake magana akan ma'aunai na af'alu ko masdari na fi'ili wanda yake sulasi wanda yake sulasi mun kwada a baiti na 67 eh za mu tashi baiti na 68 ibn malik rahimahullahu ta'ala yake cewa wa fa'ulalun wa fa'ulun ma'fa'aliyatin kaza fa'ailiyatun fa'allatun fa'ala ma'fa'alutin fa'ulla ma'fa'alniyatin كذا فعولية والفتح قد نقلا ومفعل مفعل ومفعول وبتت تانيث فيها وضم كلما حملا to a darasin da ya gabata an yi bayani akan ma'aunai kusan talatin da wani abu jin ko talatin da biyu ne mun tsaya kan ma'aunin fa'ulu na talatin da biyu ko fa'ulu can da yake cewa wa mushbihin shugula kaga fa'ulu kenan shugulu fa'ulu to wa fa'ulalun wa fa'ulun ma'a fa'aliyatin ci gaba ne ma'ana ma'auni na talatin da uku shine fa'ulalu da yi wa fa'un domma da iskanin ainun sai fata ga lamun ta farko fa'ulalun na misali kamar sada ƙaumahu ya shugabanci mutanensa sai a ce su'udadan ko sudadan eh sai a yi tashilin hamza ma'ana tsara sayyidahum ya zamo shugaba a kansu to shine fa'ulalu su'udadu ya an ce su'udadu ana nufin shugabanci masdari ne na fi'ilin sada wa fa'ulun, haka akwai ma'aunin fa'ulun, kamar ƙabila, sai ka ce ƙabulan ya karɓa, karɓa, wali'a bihi, sai ka ce walu'an na soyayya, akan ce wali'aha, iza a habbaha, ya so masoyiyarsa, wali'a bil'aini. to mazdarinsa shine walu'an kaga ala wazni fa'ulan hmm? irin su tahuran wadu'an eh to duk suna wannan layi duk masdare ne ma fa'aliyatin tare da fa'aliya shi ma masdare ne eh ka'alana alaniyatan alaniyatan kaga fa'aliyatin fa'aliyatan shine ma'auninsa alaniya shine bayyana abin da yake bayyane an gane ko rafuha aishuhu rayuwarsa ta yi sauƙi sai a ce rafahiyatan rafahiyatan ala wazni fa'aliyatin ala wazni fa'aliyatin kaza fa'iliyatun haka fa'iliyatun shi ma masdari ne shi ma mazdari ne kamar a ce waladatil mar'atu mace ta haihu sai a ce wulaidiyatan haihuwa wulaidiyatan an gane yawwa to daidai yake da a ce wiladatan da wiladatan da wulaidiyatan da ɗaya ne eh amfanin wannan wata ran an ji ka ce wiladatan wata ran a ji ka ce wulaidiyatan to kaga wanda ka nuna cewa ka fara fahimtar larabci kenan eh yawwa to shine bambancin ga wanda bai je makaranta ba sai fu'ullatun da yiwa fa'un damma da kuma ainun fu'ullatun kamar galabahu sai ka ce gulubatan to ma'anarsa ɗaya da galabatan gulubatan fa'ullatan sai fa'ala fa'ala na talatin da takwas kenan fa'ala fataha ga fa'un fataha ga ainun an gane? ina misali maridatin naƙatu taguwa ta yi rashin lafiya sai ka ce marada to daidai yake da ka ce maradan marada eh ba wancan jam'i na maridun ba ne an gane? a mazari ne yakan zo marada yakan zo mazari sai talatin da tara ma'a fa'alutin haka shi ma fa'alutu shi ma mazdari ne kamar malakal amra sai a ce malakutan hmm? malakutan an gane? ai mulkan ana nufin mulki ko rage ba sai a ce ragabutan ragabutan ana nufin ragabatan ko rahima sai a ce rahamutan ana nufin rahamatan duka alawaza ne fa'alutu fa'alutu fataha ga ainun fataha ga fa'un sai damma ga lamun to sai fu'ulla damma ga fa'un damma ga ainun sai lamun da fataha mushaddada fu'ulla kamar galabahu sai ka ce gulubba ai kana nufin galabatan galabahu gulubba kaga shi yakan zo galaba yakan zo galabatan yakan zo gulubbatan wanda aka yi a baya ko ai mun yi shi gulubbatan sannan yakan zo kuma gulubba gulubba fu'ulla to shi ne na arba'in ma'a fa'alniyatin tare da fa'alniyatin damma ga fa'un fataha ga ainun da iskanin lamun sai nunun maksura sai ya'un maftuha sai ta nisa a ƙarshe fa'alniyatun fa'alniyatun kamar rafuha aishuhu sai ka ce rufahniyatan rufahniyatan eh shi ba mazari ne wanda can baya an yi an yi mai kama da shi an faɗe shi a baya yi da ku yato da shi rafahiyatan fa'aliyatan fa'aliyatan kaga yana da fa'aliyatan sannan yana da rufahaniyatan rufahaniyatan rafahiyatan duk masdarai ne na rafuha eh kamar ka ce rafahatan rafahatan shine abin da yake nuni game da yalwa ko sauƙi to kaza fu'uliyatun haka na alfa'uliya shi ma mazari ne fu'uliyatun ko fa'uliyatun ko dai da yi ma fa'un dhamma haka nan dhamma ga ainun sai wawun sakina sai lamun maksura sai ya'un mushaddada maftuha ko kuma fa'un maftuha ainun madmuma e fa'uliyatun ko fa'uliyatun na misali ka khassahu bi kaza sai ka ce khususiyatan ko khasusiyatan ko ka yi wa kha'un ɗin fataha ko ka yi mata dhamma ka ce khususiya fa'uliya khasusiya fa'uliya to shine wal fathu qad nuqila an naqaltu fataha ga fa'un an naqaltu fa'uliyatun eh amma dai fa'uliyatun din yadda ya kawo to shi yafi yawa da yi wa fa'un din wato damma amma ita ma fataha din to masmu'a ce an ji ta eh wannan su ne masdarai waɗanda ba su fara da harafin mimin ba to akwai almasdarul mimi shine zai ishara zuwa gare su guda shida shine mazdari wanda a farkonsa harafin farko mimin ne e, saɓanin duk waɗanda muka yi a baya to za ka ga ba haka ba ne to su shida ya kawo ana kiransu da almasadirul mimiya me yasa saboda sun bude da mimun shine wa maf'alun maf'ilun wa maf'ulun wa bitatta'anisi fiha wa dhammun qalla ma humila to haka akwai maf'alun kaga mun samu mimun farko maf'alun ko maf'alun kamar zahaba sai ka ce mazhaban eh mazhaban to kamar ka ce zahaban ne eh ba ana cewa mazhaba ba eh ko kharaja makharajan ko daraba madaraban a gani do ana faɗa ko hasuna mahasanan da makamantansu kaga fataha ga mimun sukunun ga fa'un ko sai fataha ga ainu to sai dan uwansa na 44 maf'ilun shi kuma sai kai wa ainun kasara maf'ilun shi ma yakan zo masdari ne shi ma mimi tunda kaga farkonsa ga ga mimun ne ko kamar wathiƙa bi fulanin ya samu aminci da wani sai ka ce ya siƙu mausiƙan ya can a yusuf ko? me ayan? to kaga mausiƙan ai mausiƙan to mazdari ne ana nufin wusuƙan wusuƙan to haka irin su wa'ada ya idu sai ka ce maw'idan kaga ala wazni maf'ilin to sai na uku wa maf'ulun ainun sai kai mata damma can an yi fataha an yi kasara abin da ya rage mi don mago maf'ulu kenan kama ana lahu ya taimake shi sai a ce ma'unan ma'unan maf'ulun kenan ya taimake shi ko halaka ya haliku sai a ce mahalukan ko ya sarar amru ya yi siru sai a ce mai suran mai suran alawazi ne maf'ulan maf'ulan shi yasa an ji kira fa naziratun ila mai su mai su eh, mai su ratin eh. to an ji don magasinin din na akwai kira'a to wannan su ne guda uku to kowanne sai ka ɗauke shi ka sa mai ta'un maf'alu sai ka ce maf'alaton ko sai zama na hudunsu kenan ko kamar daraba madarabatan radiya mardatan to haka maf'ilatun shi ma maf'ilu sai ka sa mai ta'un wa'ada ya idu sai ka ce maw'idatan maw'idatan ta'un ɗaya za ka sa eh ko wajada alaihi na damuwa ko fushi mawjidatan hmm? sai wani maf'ulatun maf'ulu sai ka sa mai shi ma ta'un sai ka ce mi maf'ulun eh kakaruma sai ka ce makarumatan eh daidai yake da karaman hmm? ko kadara alaihi ya samu iko a kansa makaduratan makaduratan maka to wannan shi ne to sai ce wa zammun to su biyu ɗin nan na ƙarshe da wane da wane kenan na ƙarshe na ƙarshe guda ɗaya ba biyu ba maf'ulun ko maf'ulun ko to shi ne wabittatta a nefi fiha haka kuma kowannensu za ka sa masa ta'utta a nefi kamar yadda aka ba da misali to idan ka haɗa su za su baka nawa kenan shidda ko to kaga dukkaninsu masdare ne mimi ko eh masdare ne mimi to sai ce wa dammun damma ɗin nan da aka ambata ga ainun kuma a sa ta'un to ƙalla ma humila ya yi ƙaranci game da naƙalto shi daga larabawa e shi maf'ulan ɗinna a ce maf'ulatan galibi in suka yi don ma ga ainihin to ba sa sa ta'un amma kuma an ji wasu sunaye a wasu auzanu abin nan wasu masdarai da suka yi wa ainihin ɗin don ma sannan kuma suka sa ta'u kamar da yadda ya ba da misali eh kamar yadda muka gani a cikin misalai shi na makarumatan makaduratan da sauransu to baya da yawa kenan an ji hakan kaɗan ne ne kenan abin da ya fi yawa maf'ulu biduni ta'in da bamma kuma ga ainu maf'ulatun an ji shi an naƙalto shi amma kaɗan ne ne shi ne wa bammun bamma ƙalla ma ya ƙaranta humila a naƙalto shi daga larabawa an ji ɗin amma ba yawa to wannan shi ne wasu kuma suka ce a hatta maf'ulu ɗin shi ma bai da yawa galibi ko dai fataha ko kuma kasara su suka fi yawa waɗanda ya fara ambata maf'alu ko maf'ilu amma maf'ulu maf'ulatun to duka za mu ga ba su kai yawan waɗancan ba ba su da yawa naƙalinsu daga larabawa ba su da yawa to amma kuma maf'ulu ɗin kuma ya fi maf'ulatun yawa shi kuma ya an danganta shi tsakaninsu to su biyan kuma ya an danganta su ga sauran maf'alu da maf'ilu to ba su da yawa su kuma e saboda za ka ga akwai ɗan nauyin faɗa e maf'alu ya fi sauƙi maf'ilu ya fi sauƙi saboda ka ce maf'ulu e shi kuma maf'ulu ya fi sauƙi sama da ka ce maf'ulatun to dama za ka ga abu in yayi nauyi ko dai su canza shi in zai yiwu in kuma ba zai yi ba to sai ya zamo faɗan shi a bakinsu ya yi ƙaranci bai da yawa to haka suke to wannan su ne ƙarshen auzanu 48 da ya kawo baitocin da za su biyo baya zai yi bayani ne zai gaggaya maka cikin auzanu ɗin da suka gabata kaza kiyasi ne akan fi'ili kaza kaza kiyasi ne akan fi'ili kaza kaza kiyasi ne akan fi'ili kaza to shine abin da zai yi bayani nan gaba akwai tambaya na'am na'am wazani na talatin da shida maf'alatun maf'alatun shine na talatin da shida eh na talatin da biyan maf'ulu na talatin da hudu maf'ilu na talatin da shida maf'alatun na talatin da bakwai maf'ilatun na talatin da takwas maf'ulatun tunda ai ya ce maka wa maf'alun maf'ilun wa maf'ulun nawa kenan ba uku ba sai ce to wa bi tatta anisi fiha kowannen su same ta utta anisi sun zamo nawa kenan canga arba'in da sun zamo nawa kenan to su ne Na'am bismillah ai shine na ambata. A fu'aini damma ce ga aini. Yawwa. Ƙwarai da gaske. Wulaidiyatan mun ba da misali ai. Waladatil mar'atu wulaidiyatan. to ai sai a gyara tunda an yi bayani fu'ai fu'ailiyatan wulaidiyatan to sai wace tambaya sai wace tambaya ko babu? Hmm? Hmm? Hmm? wa mushbihin shibula shibula ne ko
sai kamar nan da namu fa'ula yake ina
yin wannan baitin da aka ka bai nuna ta
bai nuna shin wanne kake tambaya shugula ko bai nuna shigula din To.
sai ga ba shigula yake rubuce nan gare mu me yake rubuce to ya muka faɗa mu ba ula kuma shigula ne zai mana karatun cikin da na saurare shi a ka rikita abin ai shi mai littafin shi ya kawo shugula ba ni na kawo ba na'am ka gane to da na zo bayanin shugula din ni na faɗa na wazani fulu na ambata ta ai fulu shine alawa ai shine eh shugulu ko yanzu a karatun ma ya mun yi bayani mm mm shine ai nake magana mm shugulu mm to shi da ya tashi sai ka maka ma'aunin bai kawo maka ainihin mauzunu ba Mm. ai mun faɗe shi eh amma nusa asaliya wa mushbihin shugula shugula ne ba fa'ula ba sun samu kurakurai wa mushbihin bai kawo maka wa mushbihin ba ya kawo sai ce bi
ula to kaga ai ba zai yi ba a ce kuma mishbihin kuma fu'ula ai akwai tifka da walwala yawwa tunda in aka ce wa mushbihin da abin da yayi kama ka shigula sai ka ɗauko shi kai kuma to kaga ai ba fu'ulu da ake so a ce abin da ya kama da shi ba tunda shi shi din mazo ne eh sai ku dinga ku dinga gyarawa ai shi ne ya kai bayani ku dai gyara abin da kun gaji an faɗa duk abin da kun gaji na faɗa to shi ne ba sai kun yi tambaya ba Mm. ni na amfani da nuska akalla sun kai bakwai ba nuska ɗaya nake amfani da ita ba so in na zo karatu wanda ya tabbata shi nake ambata to duk wanda kuka ji na faɗa to shi kenan sannan in zan ja kuma to nuskar da take muhaƙaƙa to haka nake rera baiti abinda ka ji na faɗa wajen jan baiti to shine sahihi tunda ai muna ja to yadda kuka jira ja baitin haka baiti ne eh Allah ya sa mu dace shine amfanin jan ai baya ana ja ne dan ka dan ka je nishadi ba a dan ka je ya wace kalma take kai ma in ka tashi sai ka ja tsawar da shi ne dalili amma ba ku fahimci haka ba kun ɗauka ana ja ne dan ɗaya nishadi Eh, ai naƙali ne ai Eh, shi ake kira da annaqalu ka ji me ake faɗa ke kuma sai ka faɗa Eh, tunda waɗanga kaga duka kwafis ne na kasuwa Eh, ɗiba'a ce tijariya saboda haka ba sa kula da ƙa'idodi da asalin yadda littafi yake su suna yi ne don su ci abinci ba su damu da wai su kawo abu hakikaninsa ba eh to duk wannan nusar naku na kasuwanci ne to kaga ba a itimadi da su Eh, in za ka karantar kakka dogara gare su duk littafin da za ka karantar to ka binciki nusar tijariya ce in tijariya ce kakka dogara gare ta ko da al'akhdari ne za ka koyar dan shi zai sa kai ta samun kurakurai eh to shi yasa in za ka karanta littafi akalla ka samu nuska guda biyar sai kana dudduba kana mukarana kowane irin littafi ne eh to nan ne sai kai ta ganin kurakurai da abubuwa Mm. a in ka saye kana ganin bambanci eh ai da ka saye za a ga bambanci Eh, wadda an nuska ta kwarai ai ba bace take ba za ka gane ai Eh. kawai in za ka saye ka bincika wacce baɗa ba a ta tijariya wacce ba ta tijariya ba kaga sai a haɗa ba wasu kuma na tijariya wasu wuraren sai kaga sun ɗan kamanta amma dai galibi to ana samun kurakurai sai an yi taka tsantsan ba wai da kaga littafi kasuwa za a kwaso ba sai al'akhdari wannan al'ashimawi ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله